الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فصل الرسالة السابعة عشرة من الوصايا وأن وثيقة ما تقوم شاء بقي إتما إذن وثيوي da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tura wa mutane yake wa mutane wasiya sai ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari azim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح وصحابته الأكارم أما بعد فإلى هرة الأخ الفاضل والإمام العالم العامل الولي الكامل بقية السلف الحاج أبي بكر ابن شيخنا الحاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai shi wannan wasiƙa a kai ta zuwa ga hadar ɗan uwa mafifishi kuma limami jagora masani kuma mai aiki da iliminsa waliyi shikakke ragowar magabata wanda mai suna alhaji abubakar ɗan shehinmu alhaji akwai wanda aka ce masa alhaji a Murtaniya. Sai shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yalihi da ilamu bi usuli kitabi ka fariqu bi farahan ala farahin lima tadammana min nasihatika li fillahi wa fi rahimi fajazakallahu khairan. Sai shi bayan haka sanarwa abin da yake biyowa sanarwa cewa takaddarka ta iso mu kuma na yi farin ciki da ita matukar farin ciki na yi farin ciki akan farin ciki saboda abin da tabbunsa na nasiha da kai mini kashe min kai min nasiha a cikin Allah kuma a cikin da kuma zumunci Allah ya saka maka da alheri kace amma ma zakarta fi ali daiban daiban yasir wa qad katabtu ilaihim kitaban bi mujarrad usuli barawatika sai yace magana da ka faɗa game da mutanen daiba yasir to na rubuta musu lifta ma'ana takarda daga zuwan takardar ka ina karanta ta da na ga abin da take kunshe da shi sai na rubuta wa su waɗannan mutanen. Walam ya aki anni da'iman mustangilun bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari bi lisani wa qalami wa qawli wa fi'li. Sai ce ka sani a kai dan uwana ka sani ni fa kullum har abada mai shangaltuwa ne da umarni da aikata mai kyau da hani gabarin mummuna da harshe na da alƙalami na da magana ta da aiki na duka za ka samu amurin bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ne mana ina umartan mutane su aikata abinda Allah ya umarta ina hana su su hanu ga abinda Allah ya hana la ahmilu an-nasa illa ala taqwa Allah fi sirri wal jahri min fisali awamirihi wa tinabi nawahihi ni shewe she ni ba na dora mutane sai akan tsoron Allah akan tsoron Allah kawai nake dora mutane kuma sun ina gaya musu kowa ya ji tsoron Allah a boye da kuma a bayyane yabi umarnin Allah duk umarshe-umarshen Allah ya bi su kuma ne ya sashi duk hane-hanen Allah. Wani itima'i li salawatil khamsi kuma yana umarta su su dinga haduwa suna salloli guda biyar wa qira'atil wazifati su hadu su dinga karanta wazifa a cikin jam'i wa zikrillahi sirran wa jaharan kuma yana umartan mutane su ta zikirin Allah a boye da kuma a bayyane wa tilawatil qur'ani kuma ina umartan mutane su yawaita karatun alqur'ani wal amali bil halali ina umartan mutane mutum zai nema ya nemi halal mana duk abin da zai yi aikata abin da ya san shari'a ta yarda da shi kuma nim ta sala amri fala yastagilu illa bi hadha sai ya duk wanda yake bin umarni na ba zai shagala ba sai waɗannan abubuwan da na lissafa su ne shagaltuwan duk wanda ya zama yana bin umarni na wa man lam yamtasil amri wa ma ana bi sahibi sayfin sai ya wanda kuma yaki bai bi abin da na umarce shi ba yaje ta yake ta aikata abin da ya ga dama to ni fa ba ma abokin takobi bane balle in je ni yaki a ni ba turo ne zan yaki mutane ba in zan yi wa mutane nasiha in musu wa'azi in tunatar da su Allah in mai da su kan hanyar Allah shine abin da aka sani ba irin su Shehu Fodiyo irin su Muktarul Kunti irin su Umarul Futi su waɗannan su ne irin su masu ne masu yaƙi idan mutum ya ƙibi ko kuma jama'a ta ƙibi za su iya zuwa su yaƙe su. wa ma ala rasul illa al-balagul mubin sai ce ni dan sako ne dan sako kuma dama ya isar ne in ya isar to shikenan ya gama sauran waɗanda aka isarwa ko su karba su yi aiki da shi ko su ki karba amma dai shi mai isarwa ya riga ya isar qala ta'ala li maulana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ya faɗa wa shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce masa ma an ka alaihim bi jabbarin kai fa ba wai mai tilasta mutane bane a'a ka isar musu da sabo ne amma ba wanda zaka tilasta dole sai yayi addini ko kuma dole sai yayi imani wannan fa zakir bil qur'an man yakhafu wa idi Allah ya ce kai wazi ka tunatar da duk wanda yake tsoron narkona yake tsoron azaba ta kai masa wa'azi da qur'ani ka karanta musu alqur'ani ka gaya musu abinda Allah ya ce abinda Allah yake so a yi ka gaya musu kuma ka gaya musu abinda ubangiji baya so su hannu duk wannan ka faɗa da Qur'ani Qur'ani da littafin Allah ne haka Allah ya gaya wa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu ubangiji ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa fazakir inna ma anka muzakkir lasta alaihim bi musaidir kai dai kai wa'azi ya rasulullahi kai mai wa'azi ne kurum ma'ana kai dai iya wa'azi shine abin da aka saka kai ka dinga tunatar da mutane wanda ya manta a tunatar da shi wanda bai sani ba sanar da shi amma kai ba mai hukunci a kansu ba ne, kai ba ɗora maka kowa da kowa sai ka biyar cikin gidansa, ka je ka ga abin da yake aikatawa. Waƙal, Ubangiji ya sake faɗa wa annabi musallallahu alaihi wasallam ina gaya wa mutanen duniya, Allah ya shiga ja'akum basairu min rabbikum, fa man astara fa li nafsihi wa man amiya fa alaiha. Wa ma ana alaikum bi hafizin. Lallai hujjoji sun zo muku daga Ubangijinku sune ayoyin Alƙur'ani. wanda ya ga hujjar yi amfani da ita wani nafsihi ta amfane shi shi zai amfana za ta amfane shi za ta amfani rayuwarsa ta amfane shi ta amfani addininsa ta amfane shi a lahira wa mana amiya wanda kuma ya kau da kai ya makantar da kansa ana wa'azi ya ƙibi ana cewa ga gaskiyar da Allah ya faɗa shi bai yadda ba to wannan fa alaiha shi kuma yana wa kansa ne shi ma wannan azabar ko bala'in ko kuma sakamakon a kansa zai sauka wa ma ana alaikum bi hafizin kuma ka gaya wa mutane in ji Allah ya rasulallahi ka ce wa mutane kai ba mai kiwon su bane Allah bai tsora maka ka dinga kiwon abinda mutane inda suke shiga da inda suke fita da abinda suke aikatawa kai dai mai wa'azi ne fal hasilu la alujuhudi fi nasihati man yasma'u nasihati min ibadillah sai sai dai ma'ana karshen magana ko kuma tabbatacciyar magana ni fa ba zan takaita ba iya ƙoƙarina iya yi na zan dinga yi wa mutane nasiha duk wanda zai ji nasiha ta a cikin bayin Allah zan dinga yi musu nasiha zan tawazi kuma ka shewa ya tawazi iya rayuwarsa bai zauna ba ma duk ƙasashen duniya ba inda shewa bai yawata ba yana wa mutane nasiha yana nuna wa mutane inda ba musulunci ya sasa musulunci inda suke da musulunci musuluncin karkatacce ya gyara musu wannan shine aikin shehu ya dora mutane akan ibada bayan ibada ta farilla ma shi ya ce to maza ai ta ƙara nafilfili saboda a samu kusanci da Allah wallazina yasma'una li la yara fihim wa la yasma'u illa ma nam la yara fihim wa la yasma'u illa ma yurdi Allah wa rasula shi ya ce wanda suke jin magana ta ba za a ga komai a cikin su ba ba za a ji komai a wajen su ba sai abin da zai yarda da Allah abin da zai yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai karbi magana ta to in ka ganci kai da kanka ka san wannan na Allah ne na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga yana aikata aikin da ba na Allah ba ba za ka ga ba za ka ji kuma yayi wani abu wanda ba na Allah ba wa man la yasma'u li wa laysa bayni wa bainahu shay'un wanda kuma baya jin magana ta shi ko ya ruwa na dawa da shi ai ba da alaka da shi wanda in na faɗa ba zai karba ba in ya ji magana ta ba zai saurara ba to wannan mai hadin mu ba abin da yake tsakanina da shi wannan su alaka ismaini su mutane kashin su biyu ne minhum man dalaba Allah wa rasula akwai wanda yake neman Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ko da yace za ga yana neman aikin da zai sace ya samu yardan Allah ya samu yardan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhum man la yalubu illa nafsuhu wa shahawatuhu wani kuma ba Allah yake nema ba ba Annabi yake nema ba a kansa kansa kawai yake so ashe masa wane ko ya samu ɗaukaka ko ya samu dukiya ko ya samu farin jini ko ya samu wani abu dai shi yake nema ko da kuma shawashin zuciyarsa ya sha abin da yake so ya sha abin da yake so ya kwanta inda yake so wani kuma abin da yake nema kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi manzo Allah kuma ya ce man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه manzo Allah sallama da ma ya riga ya faɗa cikin hadisi sai na Umaru wanda ya rawaita innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ayyuka dai sun tabbata da niyya kowa kuma abin da ya niyya shine zai haɗu da shi annabi ya ce duk wanda ya hijira ya taso daga garinsu ya dawo Madina ya zauna ba abin da ya kawo shi illa son Allah da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da neman yardan Allah da neman yardan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hijirarsa tana nan wajen Allah da annabi mana aikinsa duk abin da ya yi Allah ya gani wa wali wa quli imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku yi aiki Allah yana ganin aikin ku annabin Allah yana ganin aikin ku mu'minai ma suna ganin aikin ku to wannan wanda ya zo saboda ya hijira saboda Allah da annabi to shi ke hijirarsa ya yi ne saboda Allah da annabi wa man kana hijiratu wal dunya yusibuha wanda kuma ya baro garin su saboda ya zo ya samu duniya Ma'ana ya ji labarin ana yaƙi-yaƙi a Madina, kuma ya kaje ana samun ganima, wanda suka yi yaƙi suna samun kuɗi, suna samun kuɗi, au imrati yankiwa ko kuma mutum ya zo da dama ya rasa aure a garinsu, ya ji nan kuma ya kaje aka kamo ku yange za a dinga bawa mutane, duk wanda aka bawa ku yanga in yana so ya samu mata. Ko kuma da yake ma da aka dawo daga hijira, waye da aka dawo daga Madina bayan manzon Allah sallama ya dawo daga Makka ya dawo Madina mutane sun yi ta dawowa wajen Madina to suna dawowa ne kowa da abin da yake kawo shi da yake bayan an dawo daga Madina mutanen Madina sun ce duk wanda yake da mata hudu yakan saki matansa biyu ya ce baki su zo sai ya saki mata biyu sai su yi idda in suka gama duk wanda yake bukata kuma a cikin bakin da suka zo sai a bashi aura in wannan ne ya dawo da mutum Madina to shi kuma ya sani fa hijirarsa ba ta Allah da annabi bane a ya zo ne don samun duniya iya same ta in bai same ta ba dai iyaka kenan in kuma mata ce ta kawo shi don yayi aure to ya zo Madina in ya samu yayi auren to in bai samu auren ba ma dai shikenan iya iya ladan da zai samu a hijirarsa kenan wallazi khadaba Maryam Jos ibn ibn Mataz Jos wala tanam ya ce to akwai kuma wanda ya nemi auren wannan mai suna Maryam Jotsina a yarar Makazu ya ita kuma da yake shewa ya kawo maganar dama wasiƙa ne ya tura wani kuma a cikin wasiƙa dama yana gaya wa wancan mutumin ma'ana duk abin da ya dace a duba in an ga ya cancanta a bashi auren idan aka bashi aure shikenan kuma a dai bincika dama shi auren za a yi shi sai an yi bincike wala tansani fi salihi du'aika sai shekai kuma kar ka manta ni a cikin kyawawan addu'o'inka wai zan ta kaina khabaruka nukbiruka bi haqiqatil hali sai sharan da muka halu da ni da kai ga ni ga ka to duk abubuwan da ake gaya maka zan gaya maka gaskiyar lamari abin da yake tafiya a inda muke da sauran mutane mu duk inda suke to duk abin da yake tafiya za ka ji to wasiya ta gaban nan doguwa ce sai dai za mu iya fara ta ko da ba ta kare ba duk inda muka tsaya a wannan tana da yawa sosai sai mu fara gobe ma ido sai iya sosai gobe ka ƙara fata faslun ar-risalatu thaminata asharata wasiqa ta goma sha takwas ita ba wasiya ce min al-wasaya alhamdulillah alladhi manna ala ahli at-tamkin wa at-tahqiq bis-sir bis-sayr ala jaddati al-haqq wa sawa'i tariq sai ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kyauta ya baiwa akan mutane wanda suka tabbata a cikin son Allah da manzon Allah wata haƙiƙi suka yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansu Allah ya yi musu kyauta bi sairi ala jaddatil haqqi suna tafiya akan doron gaskiya duk abin da suke akan gaskiya suke tafiya akan doron gaskiya suke tafiya wasa wai dariqi kuma suna tafiya akan hanya mai gaskiya ta gaske wassalatu wassalamu ala al-mursil al-mu'in bashari al-amin al-qa'id hadithu an-nas bima yafhamun salati da salami su tabbata kan mai shiryarwa mai taimako annabi kenan sallallahu alaihi wasallama ashari wanda ya kawo mana shari'a al'amini amintashin Allah amintashin halittar Allah alƙa'ili wanda yake cewa haddisun nasa bima yafhamuna in za ku yi mutane magana ku yi musu magana abin da za su fahimta kar ku gaya musu abin da ba su fahimta war ridwanul akbaru an sirrihil maknuni sahibul maqamil makini yaddan Allah babbar yadda Allah nan ta tabbata ga sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyayyen sirrin nan shine Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ma abocin matsayi almakini tabbatacce a cikin fadar Allah wa ala alihi afdali afdali ariqi afdali fariqin wa ashabil mutasimin bi hablil wasiq salati da salami su tabbata kan alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafifita a cikin jama'a tunda ake ba a saba samun al'ummatai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum mafifita a cikin lokaci zamanin da suka fi annabi shi zamanin sa sai kuma zamanin da yake bi sai kuma zamanin da yake bi su ne mafifita a cikin jama'a da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke rike da igiyar annabi a muntashiya wa ba bayan haka sai ce fa salamun tata daru bi tazahu ashbah al muhibbin wal arwah wal arwah kai gaisuwa mai damshin nan ta tada kamshinta ta cika jikunan masoya da kuma rayukan masoya din ma'ana wannan gaisuwa mai kamshi ta tada kamshinta ta cika jikunan masoya ta cika kuma rayukan masoya ويزيل ما غشي قلوبهم من الهموم والأتراك wannan gaisuwa ta gusar da abin da yake rufe zukatan masoya mana bayin Allah masoya Allah ya yaye musu abin da yake rufe zukatansu na bakin ciki da kuma wahala ila ka fatiman bitajakkudi min al-ikhwani al-muntasibina sinwani wa ghairi sinwani sai ce wannan wasiƙa ta isa zuwa ga dukkan ‘yan uwa wanda suke wani gari mai suna tajabjuk, tajakkuj kai, akwai ‘yan uwa a wajen wanda suke dangantuwa zuwa ga maulan mashehu tijara da lanu, wanda akwai wasu masu sa'o'i ne suna daidai da daidai wasu kuma sun fi juna. Wa khususan afdalu balle ma mafifita a cikin su manya afdalul kisali masu kyawawan ɗabi'u a sayyid Muhammad Fal ibn Talib akwai jagoran sana ce masa Muhammad Fal, akwai Ibro Fal, akwai Muhammad Fal, akwai irin su Fal Fal din nan, duk dangin su Mauludu Fal din nan. Ya lahu maulahu jami'al maɗalibi, shi Muhammad Fal, Allah ya yassare masa dukkan abubuwan da yake nema. Waman fi ma'anahu da duk abin da yake ma'anan abin da yake nema min kulli malumin, duk abin nema wa ɗalibin, abin da ake mai nema da wanda ake nema duka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu. Sai shi bayan haka yalihi al-ilamu bi usul kitabikum al-azzi. Lalle ina sanar da ku cewa wasikar ku da kuka aiko mini mai girman nan mai kyau mai dadi ta iso ni. Wakida na'am. Wakida bikum salimi al-aujazi. Kuma kun turo min da magana lafiyayya amma kaɗan ba ta da yawa. Domin dama magana khairul kalami ma qalla wa dalla. Mafi kyan mafi alherin magana wanda aka yi ta kaɗan kuma ta wadatar, to ya ce, to kun turo min wasiƙa takarda mana a ciki na ga maganar kaɗan ce amma mai fa'ida. Farihitu bikum shi ya ce, na yi farin ciki da ku, wa bi ahwali kuma saniyati, na yi farin ciki da halayen kuma ɗaukaka, a jira hallahu fauka ma nuhibbu bi ya ta bariyati. Allah ya gudanar da halayen kunnan maɗaukaka, ya ta tafi da su fiye da yadda kuke tunani da yadda kuke so. saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban halitta. Tumma inni usiku wa usi nafsi bi dawamin nasihati lil ahbabi. Sai yace ina muku nasiha, ina muku wasiya. Kuma ina wa kaina wasiya da dawwamar da yin nasiha ga masoya. Duk inda ƴan uwa suka haɗu a dinga yi musu nasiha, a dinga tunatar da su aikin da suke kai, su san muhimmancin aikin da kuma amfanin aikin. Wa basu yadda ila fi an kulli zalalin kuma ina umartan ku ku dinga shimfida borgo na yafewa na yafiya akan dukkan wani kuskure ko tuntube da aka yi idan wani yayi tuntube ba cikin mutane za a zo ana cewa wani kai kaza wani kai kaza ai tabata wa mutum rai ba haka ake yi ba a'a a nusa da shi a kira shi in aka ga mutum zai kauce hanya ba wai barin sa za ya tafi kawai ya je ya halaka haka in kowa ya halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani da aka kawo shi ya sha giya aka yi masa haddi aka sake kawo shi ya sha giya aka yi masa haddi aka sake kawo shi ya sha giya na uku sai wani a cikin sabai shi kai Allah wani ranka kai kullum ba za a kawo ka gaban annabi ba sai in za a yi maka hukunci annabi ce a karka taimaki shaidan karka tsara wa shaidan mutane ka rage mana mutane ma'ana mutumin annabi ya ce innahu yuhibbullahi wa rasulahu wannan mutumin masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne saboda haka akan mu bacci ya tafi ya je halaka mu jawo shi wani ya dawo cikin mutane saboda haka duk wanda aka ga ya kawo shi zai kawo shi hanya ko kuma ya fara kawo shi hanya ba cewa za a yi ha wani ya halaka a yau da shi ai ta maganganu ai ta gunaguni game da shi a ba ka zai ba a samu ana kiransa ana jansa a jiki ana masa nasiha ana nusar da shi ana nuna masa abin da ya dace ana nuna masa abin da bai dace ba in ya kai sa'a ya dawo kan hanya kaga ai addini ya samu nasara in cikin dariƙa ne dariƙa ta samu nasara a cikin faida cewa faida ta samu nasara to amma idan aka kore shi kaga ai ba ma faida kawai ka kore wa mutum ba ba dariƙa ka kore har musulunci ma idan aka aka bashi ya je ya halaka ya lalace ya bar musulunci musulunci yayi asara inda musulunci yana da mutum biliyon goma ko biliyon biyar misali sai aka kori mutum ɗaya ba an rage mutum ɗaya ba cikin wajen biliyoyi ai ba ƙari aka samu ba musulunci ko so ake kullum a ƙara shi abinda zai sa ka ƙara musulunci shi ake bukata ba abinda zai sa ka rage shi ba shi yasa ba a so mutum ya dinga aikata aikin da wani zai gani ba zai tsaya a kansa ba idan kai abu to ba kai ake duba ba za a duba inda kake sai a shi ai daga can kalwa sano kaga shikenan maimakon kai ba za ka iya bude bakin ka ka zagi shehu ba amma ka sa wani ya zaga kai ka zage shi kai ba za ka sa bude bakin ka ka zagi shehu tijari ba amma ka yi aikin da wani ya zagi shehu tijari kai ka zage shi ba za ka iya bude bakin ka ka zagi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ka yi aikin da aka zo aka zagi annabi makiya annabi suka zagi annabi wa ya zage shi kai kaja da saboda haka kiyaye irin wannan ba kyau shine shi shi a dinga shimfida borgo na yafiya akan dukkan kuskure duk wanda ya kuskure a jashi a jiki a nusar da shi a nuna masa har dai a samu ya shiryu ya dawo hanya wa husni sanni billahi wa bi ibadihi kuma ina muku nasiha ku kyautata wa Allah zato da bayin Allah ana so kullum mutum ya zama tsakaninsa da Allah kyakkyawan zato ne. Menene kyakkyawan zato? Duk abin da kai Allah zai karba, ka ɗauka wa kanka haka. In ibada kai Allah zai karba, idan addu'a kai Allah ya karba, komai dai, to in kana haka, har ran da za ka mutu ma baka san da za ka mutu ba. In ka tashi da wannan kyakkyawan zato, duk abin da kai Allah zai karba, to kaga mutuwa ka in ta zo, da ma ka ɗauka za ka haɗu da Allah mai rahama ne. Kaga sai ya yi maka rahama sai ya yafe. Idan mutum yana munana wa Allah zato, akan Allah nan mai azaba ne mai sa mutane wuta mai mala'iku munana mai abu kaza kaza shi ko abu shine kawai ransa to faran da zai mutu ma da shi haka zai je ya tar da Allah to saboda haka mutum ya kyauta wa Allah zato kuma ka kyauta zato da bayin Allah domin in ba ka kyauta zato ga bayin Allah to mutum zai shiga cikin hadarin da yafi karfinsa ba mamaki kai yanda kake tunani ba haka lamari yake ba ba kai magana da mutum ba kawai sai ka dauka kai ta kai a zatonka kana ta hukunta shi a zato mai yiwuwa shi abin da yake nufi da abin da ya yi daidai ne sai kuma ka zo ka ɓata masa fahimta ka ɓata masa zato to ka ga mutum sai ya je ya sa kansa inda ba zai fita ba ba mamaki kuma wanda mutum yake wa wannan mummunan zato ba mamaki mutumin ya fi shi wajen Allah sai mutum ya fi ka wajen Allah in ka in ka yawaita matsa masa zai cewa Allah ya zare mutum kuma Allah zai zare sai Allah ba ruwansa wanda suke tare da shi kullum suke kofarsa kullum suke neman yardarsa kullum da su Allah yake tare saboda haka idan wani ya matsa musu su kuma ransu ya bashi suka ce ya Allah ka gusar da wani nan sai a shafe wani ko ba shafe shi zahiri ba za a shafe shi bani ne mene shafe mutuwa bani a cire masa imani in ya mutu ba imani ai ba shi da amfani saboda haka mutum ya daina munana wa mutane zato duk abin da kaga wani ya aikata na farko dai ana so mutum ya yi ta bada ya ta neman hanzari tukuna ya ta nema wa mutum hanzari eh kai wannan don kaza yayi a don kaza yayi in ma yayi in ko bai yi ba da bai na ruwanka mutum bai yi laifi bai na ruwanka da zaka dora masa laifi in kuma har yayi laifin ka tabbata yayi to sai kai ta kawo wasu uzurruka ai dalili kaza ne yasa yayi a ina ji yanzu a tunanina kaza ne to da haka da haka sawa masa uzuri in kuma za ka iya sawa masa uzuri har ya tabbata kai yayi wa wannan kuma Allah yana so ka yafe ka yafe masa man faman afa wa aslafa ajruhu ala Allah idan ka yafe ka kyautata to Allah shine mai saka maka to shine faqad qila an shay inna inna shay'an al-khara'u fihi la isma alayka fihi wa thawabu fihi ajrun kamilun khairun min thawabi min thawabin la ajra fihi shi shi an fara a cikin masu iya magana sun ce abinda wani abu da za a yi kuskure ne amma babu zunubi a ciki wannan kuma mai kyau ne ba kuskure bane yana da lada cikakke to kuskuren da ba shi da zunubi ya fi aikin da ba shi da lada mutum ya yi kuskure amma ba zunubi mana ya aikata wani abu na kuskure amma shi da irin wanda malamai suke cewa ba babu ba za a ba mutum lada ba ba za a masa azaba ba ba shi ne wanda ba shi da lada ba to wannan aikin ya fi wanda ya aikin da ba shi da amfani abin aikin da ba shi da amfani wani ma in aiki ba shi da amfani sai ya jawo rashin amfani a cikin aikin in aiki ne in magana ne yanzu mutum ya zauna shi ba zai karatu ba ba zai koyar ba ba zai je inda ake wani abu na kirki ba to ya kwanta ya bacci sa ya fi masa akai ya je ya zauna da mutane a yi ta surutu a cikin zama da mutane ana surutu ne za a kawo magana wani kaga zunubi ya shiga amma da yana kwance fa wa zai zai ce masa wani yayi shi kuma yaushe zai ga wani wani yayi yana baccin sa in bai baccin ma ba dai yana kwance shi kadai na daki da zai za su hira to kaga wannan mutum yayi aikin da ba shi da lada ko yayi aikin da ba shi da zunubi yafi yayi aikin da ba shi da lada a zauna ai ta surutu ko ba sunan kowa ba kira sunan kowa ba ana ta surutun banza hazayanu ake ce masa to wannan hazayanu shi ba shi da amfani ko ko ba shi da riba ba shi da zulmi dai amma ba shi da riba to duk abin da mutum ya san zai aikata ya zama babu riba a cikin rayuwarsa ko rayuwarsa ta duniya ko rayuwarsa ta lahira ya aikata aikin da ba shi da riba to gara masa ya zauna bai yi ba in bai yi aikin ba ya huta eh akwai wanda ya taba ce mini yace shi iya sallar isha ma baya fita ko wani ya sallah ba zai ba zai fito ba yace abin da yasa ya ce wannan wajen daga sallar isha zuwa sallar asuba ko da bai yi komai ba in yana ɗakinsa yana kulle in bashi yake yi ma shi wannan fejin da ya fito wiri ba komai kar a rubuta komai ya ce saboda in wani ya kira shi bayan isha ɗin ya fita suka yi magana ba ma su kawo magana wani in suka kawo magana wani ya ce wannan fejin ai rubuta masa wani abu kuma abin da aka rubuta mai kyau ne ya ce to akan ne in zauna ba na je na wuni ina ta surutu ina ta waye to amma kuma daga isha zuwa asuba ma kuma ya sake dorawa ya sha ni ba zan yi haka ba kashe shi dama inda ya dawo ya sallar isha ba zai ƙara magana da kowa ba ya koma ɗakin sa ya zauna ya zama sabin sa bai magana da kowa ba balle wani ya ce wa da ya ce kuma shi ma ya huta wani ya ce masa ya kawo masa magana wani ko ya bata masa rai saboda in kana yawan hira bawa ma ki ka kusan bacci ya kusan kama ka wani ya kawo maka magana da za ta bata maka rai kaga za ka kwanta da bashin rai to ya da ba kun hiyan ba ba shikenan ka huta ba kai magana da kowa ba ba ka ji damuwar kowa ba ba ka ji komai ba ba abin da ya dame ka wani ma bai zo ya bata maka rai ba ka kwanta lafiya Allah ka dinga saduwa da bayin Allah amma ya ka zaka cikin damuwa in ka kwanta na zaka ga bawan Allah ba sai mutum ya ta mafarkin a rashin shirme ba Allah ya sauka wal khadau fihi ismun شو ايش نعم ايش شي كسكري اغير على ذنوبي اي فالاول ظنك بالخير بحقيقه ان لم يكن كما ظننت لا اسم عليك yace na farko da aka ce kai abinda yake bashi da zunubi shine ka zatawa dan uwanka alheri in aka ce wani kamar da malaman mu suke yi bayan Allah mutum na san wani bata jandin sa Allah ya kara masa yarda sai in ka zo wajensa ya tabbata za ka kawo maganar wani kasakiwa shallin kana cewa wani innan sai ce maka wai babban masoyin mu kenan haka zai ce maka to babban masoyin sa kai saka zaga masa masoyin sa gaban sa kaga shikenan zagi da yan huta ba za a yi ba haka yake shi haka rayuwarsa take eh duk wanda ya zo yake masa in ka kawo magana ya tabbata magana da za ka kawo ba mai daɗi ba ne kana ambatun sunan mutum sai wai wannan ai babban masoyin mu kenan ai baka sani ba ma kai ma ya zo ya ce min kaza kaza kaza eh tayi ya ta faɗa maka yabon da wancan ɗin yake maka kaga inda ta zane cewa za ka fara sonsa to haka suke bayan Allah kai ne to shine na ɗaya ka zata wa ɗan uwanka alheri in lam yakun in ba shi da alherin ma bai zama kama zaranta kamar yadda kake zato in ma abin da kake masa zato shi din matsayinsa bai kai haka ba ta kai kam dai ba za a rubuta maka zunubi ba za a ce maka don ka zata wa wani mutum wani mutum ba mutumin kirki ba sai ka zartar masa aikin kirki to yanzu sai a sa a rubuta maka zunubi ba za a rubuta maka ba in laifi yayi ma tsakaninsa da Allah sa ai wa in kana wa in kana kama zananta falaka al-ajru in kuma dama haka yake yanda ka faɗe shi ka yi masa zato mai kyau kuma ka yi masa magana mai kyau ka yabe shi yabo mai kyau kuma sai kasance haka kaga nan kuma ka ƙara ka ƙara musulunci yadda yake so ka ƙara yabon musulmi a cikin musulunci ka samu lada to shine wasani zannuka na biyu da aka ce barinsa ya fi yinsa shine zannuka su abi akika illa yakun kama zananta asimta wa in kana kama zananta fala ajra fi zalika ka zata wa mutum mummunan zato idan ba haka yake ba kaga kai zunubi mutum ka baka san shi ba ka zo kana ta muna na masa zato kana ta maganganu miyagu a kansa to kaga ka samu babban laifi tsakaninka da Allah in in ba in ba haka yake ba ma'ana ka zatan masa mummunan zato shi ko ba haka yake ba to kaga mutum ya hadu da zunubi kenan idan kuma ya zama shi din yanda ka fara din haka yake halinsa ba mai kyau bane to kai me zaka samu baka da lada don ka zo mutum mutumin banza sai ka zo kai ta cewa wani mutumin banza shike da sai rubuta maka lada don ka ce wani mutumin banza baka da komai da ka bari ka shagala da naka da yafi maka ka bar shagaltuwa da na mutane ba ruwanka mutane tsakaninsu da Allahnsu kai ma kuma tsakaninka da Allahnka kuma fa duniyan nan akan gada ake tafiya inna lillahi ibadan fudana talaqu dunya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyi wadara ja'aluha lujata wa takhadhu salihal a'mali fiha suhuna imamu shafi yake cewa Allah yana da bayi masu wayo suka kalli duniya suka saki duniya sake uku me yasa suka saki duniya sake uku saboda sun duba duniya sai suka ga ai ai ba gurin zama bane sai suka ce yanzu inda zamu yi duniyar nan abinda ya kamata mu maida ita mu maida duniya sunanta gaba ɗayan ta kogi ne guda ɗaya duk duniyar kogi ne akwai wanda zai shiga kogi yana cikin ruwa hankalin sa ya nazu yace to sai mu sai mu nemi gada ai wanda yake kan gada kam dai amintacce amince yake idan kana tafiya kan gada akan kogi gada mai kyau ko a mota kake kana tsoron farawa cikin ruwa ba za ka yi ba saboda gadar sai suka ɗauki kyawawan ayyuka suka mai da su gada wannan gada ita ce za ta tsallakar da su duniya su je lahira lafiya to idan mutum ya karya gadar fa sai ya fara da saboda haka mutum ya shi ne da saboda haka mutum ya sai ce da suka ga duniya gaba ɗaya ta yi kama da kogi sai suka ɗauko gada suka ɗora kan kogin su samu su wuce lafiya to shine na'am wala ajra fi zalika bayda anna al-fatha nafatun qudusiyyatun tazibu qalb al-abd ila al-hadath in baqiya ala al-mujarrad wa tadhhir al-razail al-akhlaqi ta na'am shewe she ka sani fatahi da bayin Allah suke fada shi fatahi in aka je fatahi a wajen mutanen duniya to in sun ji wani yana da fatahi ya samu kuɗi eh ya samu ya ya taka mene suke ya bulle ko shine fatahin mutane to ba shine fatahin Allah ba Allah ina ruwa da bulli Allah ka ba shi ya bullo su ya kawo su ba ba ruwan Allah da wani bullin ka da ka samu duk kudin duniyar nan in ka same su ba ruwan Allah da su kawai yana kallon me zaka yi da kudi to saboda haka mutanen duniya yan cewa ne ya samu fatahi gani suke ya samu kudi ya samu walwala ya samu jin daɗi mutum ba zai iya samun kudin a yau gobe ya mutu ba an shayi mutum ya mallaki abin da yake bukata a rayuwa gaba ɗaya a yau din nan komai ya ya cikan masa yana ganin yanzu kan bari ya fara shi gobe ya mutu ko kuma yau da dare ya mutu shikenan to ina amfanin abin da ya samu komai yawan sa ya dawo na mutane ne shi kan bai amfana da shi ba to saboda haka ba shine fatayi wajen Allah ba fatayi wajen Allah shine fatayi wajen mutanen kirki shine shewa shi abin da ake ce masa fatahi wani wani wani kamshi ne ko wata iska ce take tasowa daga fadar Allah tsarkakakken fada sai ta zo ta ja zuciyar bawa ta cigar da shi a cikin fadar Allah kun amma in bawan ta samu bawan yana yana kokari yana tsaye akan ayyukan alheri da ibada kuma yana tsarkake kansa daga dukkan miyagun abubuwa da kaskantattu to wannan hasken ko kuma wannan iskar in ta zo sakana sai ta zauna sai ta shiga cikin zuciya sai ta zauna to lokacin da mutum zuciyarsa ta natsu yadda mutum zai gane zuciyarsa ta natsu a duniya zaka tashi da safe ka gama tunaninka wa kake jin haushi a duniya ka ji babu waye bata maka ka tarar babu waye baka so ka samu babu to shine ka zama cikakken bawa cikakken bawan Allah kuma ka shiga cikin fadar Allah in mutum ya samu wannan dai to shikenan wa illa idan kuma hasken da ya taso daga wajen Allah wannan kamshin da ya taso wannan iskar da ta taso sai ta zo ta samu zuciyar akwai kin wancan akwai gaba da wancan akwai magana akan mutane, akwai zagin mutane, akwai ƙin mutane, kowa domin ƙin mutane ba ma mutane ba, halittar Allah na gaba ɗaya. Misali sai ka ga biri ko kare, kashe kai birin nan ya shiga ya shiga barna, sai ka zauna kai ta rubuta barnan biri. Me rubutu littafin ka da ka rubuta na barnan biri biri mai amfanin sa. Mai amfanin littafin? Wa ka amfana? Don kashe mutane biri yana da yana da barna? ai ba shi da amfani kamar kashe wuta tana da zafi waye bai sani ba kamar kashe sama tana ai ai ruwa ta sama take yake zuwa to to goninta kai ba kai goninta ba ba wannan shine goninta ba ba mutum ya zauna ya ta faɗin abinda ko bai faɗe shi ba ba shi da amfani a wajen sa ba shi da amfani ga wasu ga dan uwansa wannan ba shine goninta ba goninta kai abinda zai amfane ka kanka ka yi abin da zai amfani wurinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce mutane suna kashe hudu ne. Mutum na farko shine wanda zai amfani kansa ya amfani waninsa. Khairun nasi man yanfa'un nasa. Mafificin mutane wanda zai amfani mutane ka amfani kanka ka amfani waninka. To wannan babu kamar sa a cikin mutane. Na biyu wanda zai amfani mutane ba zai yi amfanan kansa ba, amma shi ma inda yana amfanan mutane, shi ma amfaninsa ya dawo masa, kaga shi ma dai yana bin wancan. Na uku, wanda zai amfani kansa ba zai amfani mutane ba, shi mutum da yana amfanan kansa ai da sauƙi. Na hudu wanda ba shi da amfani, ba zai amfani kansa ba, ba zai amfani waninsa ba, to wannan zuwansa duniya ma ya zama shirme. Da bai zo duniya ba ma da ya fi masa, shi ba zai amfani kansa ba ko ba zai amfani wani ba to shine ko yace illa wa illa dara wa yarji ila zalami idan hakkin daga Allah ya zo ya samu zuciya tana cike da shirme tana cike da abin da bai dace ba tana cike da abin da bai dace mata ba wannan hasken sai ya koma in ya koma sai ya tashi dara sai ya sama hasken sai ya yi sama dama daga sama ya taho in ya tafi wa yarji ila zalami sai bar zuciya ita kuma ta koma cikin duhunta shikenan sai ta ta ninninkawa tana laftawa tana laftawa har ta zama baki kira wa yasiru kamar ra'a fil manami shay'an yuhibbuhu wa sayqaza mutum sai ya dawo abin da yake samu sai ya dawo misalin sa kamar mutum ne yayi bacci akwai abin da yake so so sai yayi bacci sai mafarki in kudi yake so yayi mafarki an tara nan fito kudi ne duka nasa ne wancan ma haka wancan ma duk abin da yake bukata gashi nan duk abin da yake tunani ya ganci a cikin mafarki komai ya samu in ya tashi ya farka ya samu ne ba ya zama shirme ba da bai ganci ba da ya fi masa da ai ba zai ƙara kwaɗayi ba amma da ya ganci ba ba in ya tashi zai ƙara kwaɗayin su ba dai ya ƙara kwaɗayin su kwaɗayin zai sa su zo ne to wannan shine kawai mutumin da bai shangala da abin da zai amfane shi ba wala ba sa da zai kulli man yuridu al-intifa min kashfi al-asrari yace ba laifi a tsawatar wa duk wanda yake ganin zai ta aiki da asra mana yana ta cewa shi ya samu kaza ya samu matsayi kaza yana da kaza wajen Allah ko kuma a yake faɗin wasu abubuwa na Allah na sirrin Allah a cikin mutane to lalle lalle ya tsawatar masa min kashfil asrari inda yana bayyana asirai na Allah fa kashfu asrar rububiyyati bainal mahjubina ashaddu inda Allah min al-harami mutum yayi ta maganganu abin da ya shafi Allah Allah ya sanar da shi wani abu kaɗan sai yake nuna wa mutane ai su ba san komai ba shi fa yana da kaza shi yana da matsayi kaza to yin haka ya dinga nuna wa mahajubai magana abin da ya shafi Allah ya fi muni wajen Allah akan mutum ya aikata haramun in ka aikata haramun ai tuba za ka yi zakarin ka da Allah shikenan ka huta amma wajen nan maganganu idan mutum yana ta faɗin su shi da farko shi kam ya halaka sannan ya halaka wani duk wanda ya ji shi kaga zai zai ba zai masa zato mai kyau ba duk wanda ya ji shi zai ce wane mutumin banza ne ko kuma irsuwa ne sun zama mutanen banza in kasa aka zagi bayan Allah to kaga mutum ya halaka ya shiga cikin halaka to wannan shine wa kullu maqamin hijabun ala ma dunahu duk matsayi duk matsayin da ka samu to inda ka wuce inda ka wuce ya zama hijabi inda kake yanzu shine ba hijabi bane a wajenka da za ka tsallaka wannan matsayin in ka koma na sama wannan ma inda kake yanzu ya zama hijabi to ka rayuwa take kamar jiya dai jiya hijabi ne ga yau duk wanda yake cikin yau jiya ai ta wuce za ka ƙara ganin ta ne abin da ba a gani shine hijabi gobe ma kuma hijabi ne tunda baka je ba mai yiwa ba za ka kai ba to kaga hijabi ne tunda baka san shi ba to kai ka zama ɗan yau ɗinka شكرا ولهذا لا نكلم نحن مريدا في حاله بمحضر أحد sai wace mu idan muridi yana cikin mutane in wani kai akwai mutum ɗaya ma ba za mu zauna mu gaya muridi kaza da kaza da kaza abin da ya shafi Allah ba in ka ji muna wa mutum magana shi kaɗai ne ko su biyu ne shi yasa ma a ƙa'ida na masu ba da tarbiyya in aka ba wa mutane tarbiyya misali mutum biyar ko goma suka suka karbi tarbiya lokaci daya ba mamaki a cikin su suka yi tarbiya suka yi usuli rana daya suka yi aiki suka gama a tafiya irin ta Allah su din da suka yi wannan aikin suka gama haramun ne tsakanin su kowa ya zauna shi zai faɗi abin da ya gane tsakaninsa da Allah ba lalle bane abin da ka gane ya zama shine wanda ya gane saboda ka kai ka rike naka sirrinka ne tsakaninka da Allah shi ma ka bashi ya rike nasa sirrinsa ne tsakaninsa da Allah ɗayanku bai isa ya ɗauki nauyin ɗaya ba, ɗayanku bai isa ya ɗauki abin da ɗaya ya samu ba, to idan ka gaya wa wanda bai kai ka ba, ka wahal da shi, in ka faɗa wa wanda ya fi ka, to shi, shi ma ka wahal da shi, ka bar shi kowa ka bar kowa ya zauna matsayinsa, kai abin da ka samu tsakaninka da Allah naka ne, Allah ne ya baka, ba wannan ya baka ba. Wancan abin da ya samu tsakaninsa da Allah nasa ne Allah ne ya bashi ba wanne ya bashi ba to saboda haka kowa ce fa haramun ne mutane su zauna wa don ai wani yayi tarbiya duk magana da muke zamu yi da shi a wannan haramun ne duk wanda yake haka kuma zai ba dariƙa wannan shine dama ka'ida duk waɗanda suke zama don su suna ganin sun yi tarbiya tare ko kuma ai da wani shi ma yayi wani ma yayi da tunda sun yi bari mu zauna mu tattauna ku tattauna ai ku ba ku da tattaunawa tsakanin ku ku aiki aka ce muku ku yi ba tattaunawa ba me za ku tattauna me kuwa sani ku bari wanda ya ba ku shi ya san matsayin kowa ba wanda zai iya rike muridi sai wanda zai iya zai san halin muridi yana nan ko baya nan in kai aiki in ka zo kuka hada ido ya san kai in baka yi aiki ba ya san baka yi ba shine kawai zai iya rike ruhinka amma in dai irinka ne kai ma baka ganin komai baka san komai ba shi ma baya ganin komai bai san komai ba in ka je ka fara da shi duk sai ku fadi ba shi ne hausa suke cewa yaro baya daukar yaro ba sai ya rungume shi su fadi to saboda haka shine sai ce mu ba ma wa muridi magana in wani yana nan sai in shi kadai ne sai sa dama ka'ida inda abin da ya shafi ilimin Allah ne za a yi magana ko kuma za a baya ko za a yi wani to duk wanda za ka ba wa shi kadai ne daga kai sai shi wancan ma daga kai sai shi wancan ma daga kai sai shi ba wanda zaka hada mutum biyu ko daki ɗaya suke kwana ko aiki ɗaya suke yi haramun ne wannan ya tattauna da wannan akan abin da yake tsakani haramun ne kai kuma jagora ka tara su akan abin da ya shafe su ba abin da ya shafi kowa da kowa bane kace za ka yi magana abin abin da ya shafi sirri tsakanin su ko kuma sirri tsakaninka da ɗaya kace za ka faɗa wani yana nan haramun ne saboda haka sirrin Allah sirri ne ba a ba a bayyana shi wala nazkuru maqaman bayna yaday man shamma ra'ihatan illa yablunhu sai ce mu ba ma magana ba ma maganar matsayi ko da mutum ya doshi matsayin amma bai kai ba ba za mu yi masa maganar ba mu bari sai ran da ya kai ran da ka kai ba gaya maka ake ba duk waliyan Allah nan makaman da suka samu tsakaninsu da Allah ba wai gaya musu ake ba shi ilimin Allah ba faɗa ake ba a Allah ne zai koyar da kai ya ga dama in ya ga dama ya baka in ba ga dama ba shikenan لأن من شم رائحة الأهدية لا يسمع بمقام إلا ودعاه وظن أنه متحقق به sai ce domin duk wanda ya shaɗi ƙamshin matsayin Allah wanda ake ce masa ahadiyya to ba zai ji wani matsayi ba sai ya yi da'awan wai ai matsayinsa ne ya san wannan matsayin kuma ya kai har ma ya zanna annahu mutahaqqiqun bihi har ma ya yi zaton wai a shi ya tabbata shi wannan matsayin duk wanda yake tunanin a ransa na kai kaza to baka kai ba ko ba za ka kai ba har abada duk wanda yake tunanin ya kai har abada ba zai kai ba haka da ma ka'idar take duk wanda yake so ya kai ya zo ai ba kaiwa kaiwa ma ai wata huzurun nafsi ne hazzun nafsi ne kace wai bari in samu matsayi kaza ko kuma in kai matsayi kaza hazzun nafsi ne hazzun Allah kam ka rike Allah kawai ina ruwanka da abin da Allah zai baka Allah in ya ga dama ya baka in ya ga dama kar ya baka wannan ba ba, ba damuwar ba tsakaninka bane kai abin da aka saka kai ai kai bawa ne ai kai ba abokin Allah bane kace bari in tattauna da Allah a kai bawa ne aiki aka saka kai wa Allah kaza kai wa Allah kaza kai wa Allah kaza ko sallar nan da muke yi idan mutum yayi sallah yana tunani a wannan sallah fa ya kamata in kai ba zai kai ba sallar nan ya kamata a ce na samu komai ba za ka samu komai ba a'a in in Allah kai wa sallah ka bar wa Allah kayansa in kuma ta kashe Allah zai bar maka shi Allah wawada shi ne ba ruwansa in mutum ya ce shi ya zai abin da ya yi ba don ijon kansa ya yi Allah sai ya ce to rige ni ba na bukata ni mawada shi ne to shi ne alhamdulillah za mu kwana nan sai gobe insha Allah sai mu dora a cikin inda muka tsaya za mu tashi wa iyyakum wa ifsha sirrin ghairi ahlihi alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين